من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحج والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المحضر ولتعرفي بنزلة تأتي لنا بالزفر وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله زام تجيب بركاته سورة آل عمران ainihin aya ta casa'in da bakwai ko insha Allah kamar yadda aka tsaya Allah ta'ala na cewa ina awwala baitin wudi alin nas lallazi bi bakkata mubarakun wa hudan lil alamin fihi ayatun bayyinatun muqam ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi ala nas hajjul baiti liman istara ilayhi sabila wa man kafara fa inna allaha ghaniyyun 'anil alamin Allah ta'ala a jiya karatun mu ayar farko Allah yana bayani cewa lalle farkon ɗaki ko farkon ginin da Allah ta'ala ya fara sawa a dolan ƙasa shine wannan ginin da ke wurin da ake kira bakka kamar da muka faɗa jiya bakka bisa ga mafi rinjayar ruwayan malamai shine wurin da aka gina ɗakin ka'aba wurin ba garin ba ba kuma haramin gabaki ɗaya ba sannan abin da ke kewayen wajen ma'ana alƙaryan wurin shine makka in shi garin shine makka alƙaryan kenan shi kuma maudu'in da aka gina kaba shine bakka shine Allah ta'ala yake cewa farkon gini a doron ƙasa ko farkon ɗaki a doron ƙasa wannan duniya tamu lallazi bi bakkata shine wannan ginin dai ko wannan ɗakin da ke bakka an ce an kira shi bakari la'anna ya bukku ru'usul jababira saboda yana danna kan sarakuna masu girman kai da jiji da kai a tarihin garuruwa na duniya makka na daga cikin garin da ba a mata mulkin mallaka ba sabanin sauran garuruwa na duniya musamman garuruwa masu tashi zaka samu an musu mulkin mallaka har america da yadda take ji da isarta kasar ingila ta mata mulkin mallaka amma banda garin makka banda garin madina banda garuruwa da yawa masu daraja musamman garin makka sannan alkur'ani ya ce garin makka yana da aminci daga allah man dakhalahu kana aminan ko saboda annabi alaihi salatu ya ce garin makka da garin madina allah subhanahu wataala ya sanya mala'iku su suke gadin garin duk wani abu da ya tunkaro garin da yaki to danan mala'ikun zai ga mala'iku a zare da takubba tsirara daga nan sai koma abin ma da yasa idan dujal ya bayyana ba zai iya shiga madina ba kenan saboda duk lokacin da ya tinkare da shiga madina zai ga mala'iku da takubba tsarara sai wulla sai juya da gudu gaba ke daya to garin makka na da alfarma saboda ana aka haifi maulana muhammadu rasulullahi kuma annabawa da yawa sun hijira zuwa garin makka musamman shi annabi isma'il alaihi salam wanda shine daga cikin mafi girman annabi a matakin farko wanda ya rayu garin ya zauna a garin sakamakon tarihin da za mu karanta nan gaba Allah ta'ala ke cewa ai anin wannan daki shine farkon daki je mai bayani mubarakan daki ne mai albarka ma'ana albarka ne ta sa duk wani abu wanda ya je ya jibance sai ga Allah ta'ala ya samu abin girma da martaba da daukaka daga cikin albarkan wannan daki da Allah ta'ala ya sa ma albarkan dakin ya sa garin ya albarka gabaki daya sai zamto garin ba sa noma ba sa noman damuna ba sa noman rani ba sa noman komai amma duk abin da kake nema a duniya na kayan ci da kayan sha kowane iri ne to mafi da mafi darajan abin mafi tsadan abin sannan mafi can abin to a garin maka ka fara samun shi saboda wannan albarka da Allah subhanahu wataala ya ambata sannan haka yawanci daga cikin yan kasuwan maka akwai wanda bai kasuwanci sai so ɗaya a shekara saboda albarkan garin da albarkar ɗakin idan ya ci kasuwa lokacin aikin haji shi ya rufe shago riban da ya samu ya ishe shi har ya jalauta sai wata shekara kuma zai ƙara buɗe shago akwai manyan yan kasuwa a garin makka haka wannan ya ishe su rayuwa kaga ba wani zafin nema kuma gashi a cikin albarka to haka mu ma haka zaka ga da abin da ka zo da shi ko ka je can sai ka ga ya daraja ko ka zo da shi nan sai ka ga ya daraja yanzu ka kalli ruwan zanzan din na dan kud gashi nan bai wuce tafin hannu ba ake saidawa ko yanzu ya kai 500 ko ya kai 500 kaga 700 kaji dan dan dan karimi haka kaga 700 me yasa saboda albarkan inda ya fito alayi halin gari ne mai albarka annabawa duka suna kaiwa da komowa a garin gabaki daya saboda albarkar da ke garin me ya ba garin albarka haihuwar maulana rasulullah da kuma wannan daki mai daraja wanda shine farkon ainihin daki a doron kasa wahudan kuma shari'a ne ga dukkan halittar Allah gabaki daya duk wanda ya je wannan gari zaka ga Allah ta'ala zai kada shi zuwa ga addinin Allah ya samu shari'a ya samu sauda da Allah madaukakin sarki to bayan haka Allah subhanahu wataala sai kara bayani me yasa garin yi albarka me yasa kuma garin ya kasance shirya ga mutane sai ce fihi ayatun bayyinatun muqam ibrahim a cikin wannan gari akwai ayoyi bayyanannu wanda suke nuna cewa lalle akwai wani abu wanda ya faru mai daraja mai kima mai martaba kamar ne sai Allah ta lace ga muqam ibrahim nan to shi muqam ibrahim din nan ainihin yana daga cikin wurare masu dogon tarihi ainihin a garin makka shi an ce dutse ne wannan ana kira ta hijirar Ismail dutsen da Nabi Ismail ya kawo ma Annabi Ibrahim ya daura an ce kwata kwata dutsen bai wuce zira'i uku ba yayin da tsayin ginin ɗakin Ka'aba zira'i 30 ne amma shi dutsen bai wuce zira'i uku ba lokacin da Annabi Ibrahim ke gina ɗakin Ka'aba kamar da muka faɗa ajiya gini na hudu kenan Annabi Ibrahim gina yana ginawa gini ya tsere shi ya kere shi annabi ismail ya ɗauko dutse ya sami shi yana takawa yana takawa yana hawa yana hawa yana ci gaba da gini to wannan dutsen ainihin wanda ake shi hijirar ismail shine wanda kafafuwa maula ainihin annabi ibrahim ya fita tabas a jiki kamar ya taka taɓo alhali kuma dutse ne malamai suke cewa duk duniya kowa ya gwada wannan kafa da kafan waye kafan ta daidai ba a samu daidai ba sai da kafan maulana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to wannan yana daga cikin abubuwan tarihi mai girman daraja suraka akwai maqamin Ibrahim man dakhalahu kana amina duk wanda ya shiga maqamin Ibrahim ya zama amintaccen Allah daga barin dukkan kisa ko yanka ko dauri wasu kuma suka ce a garin ne gaba ɗaya ko harami gaba ɗaya man dakhalahu kana amina duk wanda ya shiga harami ya zamto amintacce ma'ana ko da kaga wanda ya kashe babanka ko wanda ya kashe ainihin mamanka ko wanda ya maka sata wanda dai kuna da gaba ko gadan gaba ko gadan jini tsakanin kai da shi to dan ya shiga ɗakin Ka'aba ko ka biyo shi da gudu ne ya shiga wannan wajen to shikenan baka da ikon kace shi da nassin alqur'ani mai girma saboda ka dole ka bar shi har sai ya fita daga daga wannan waje in ya so bayan kun haɗu ku a ɗora daga inda kuka tsaya sauraka man dakhalu kana amina walillahi walillahi ala an-nas hajjul bayti man istara ila sabila daga nan Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa walillahi ala nasi Allah ya daura doka ga mutane ne doka shine hijjul baiti ziyartan wannan daki mai alfarma amma man istada ilaihi sabila wanda ya samu tafarkin zuwa mulamu muhammad rasulullahi yace tafarki shine azadu ko shine guziri da kuma lafiya azadu wal afiya shine ka samu lafiyan tafiya kuma kana da guzirin da zaka je ka dawo lafiya ba tare da shine man istada ilaihi sabila guziri ko ka biya ko a biya maka daka guziri ne lafiya kuma ainihin lafiya dama ta kace wani ba zai amfani da lafiyar wani ba ko ba haka bane so haka dole mutum ya kasance yana da lafiya sannan yana da guzirin da zai je ko ya biya ko a biya masa ko abin da kama da haka Allah ta'ala ki cewa man kafara fa inna Allah gari wa alamin wanda ya butulce ma Allah yana da halin zuwa aikin hajji da lafiya da kuɗi duk wasa'il sun haɗu to ainihin Allah ta'ala ke cewa amma yaki zuwa to ya kasance butulwa Allah madaukakin sarki Allah ta'ala ya wadatu daga barin dukiyarsa bai bukatar ta Maulana Ali Salatu Sunna yake cewa wanda yake da lafiyar zuwa aikin haji kuma yake da kudin zuwa kuma bai je ba da gangar har ya mutu annabi ya ce to ya zaba addinin da zai tashi ranar kiyama ko dai bai hude ko ba nasari inji Maulana Rasulullahi saboda menene saboda karfafa ainihin zuwa aikin haji da kuma tattalin zuwa aikin haji ga dukkan wanda ya samu dama malamai suna cewa ainihin Allah subhanahu wataala da ya faɗi wannan kalma cewa ya wajabta ma mutane zuwa aikin haji a zamanin Annabi Ibrahim Allah ta'ala ya wannan kira annabi ibrahim alayhi salatu wassalam shine aka masa izini yayi wannan kira ga dukkan duniya malamai suka ce annabi ibrahim alayhi salatu wassalam sai ya tashi ainihin alimul arwahi kira dukkan rawuka gabaki daya yace ainihin da ya tsaya akan jabal abi qubaisin sai yace ayuhan nas inna rabbukum qad bana baitan wada'akum ila hajjihi fahajju wannan shine abin da Annabi Ibrahim ya kira sai malamai suke cewa duk wanda ya ji wannan kiran to dole sai aikin haji ko da ararrafe ne wanda ya ji so daya zai aikin haji so daya wanda ya ji so biyu zai aikin haji so biyu wanda ya ji so uku zai aikin haji so uku wanda ya ji so dubu ma an zai yi ko to zai aikin haji so iya adadin da ya ci wannan shine kiran da Annabi Ibrahim yayi wa dukkan duniya gabaki daya sanan maulama Muhammad Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kare cewa wanda ya aikin haji so daya to ya bada farillar sa wanda kuma ya aikin haji so biyu to ya ba ma Allah bashi ya kanzu Allah ta'ala yana bin Allah bashi Allah zai biya shi bashi da gafara wanda kuma ya aikin haji so uku to ya fanshi kanshi a wurin Allah madaukakin sarki alayi halin aikin haji alkhairi ne yana karkade zunubai mulana muhammad rasulullahi ya ce wanda ya aikin haji bai rafasu ba bai fusuka ba bai duk wani shirita bai kwarfasa ba bai fasikanci ba bai kaza kaza ba kana kayan mu waladatu ummuhu zai dawo kamar ran da mahaifiyarsa ta haife shi mana ba zunubi ko da ta tare da shi sadaka hajjil mabarur annabi yana cewa fa laysa lahu jazaa'un illa aljanna karbabban aikin haji kubataccen da babu laifi babu komai da ya da wani sakamako sai aljanna in ji mulamu muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi halin aikin haji ainihin ɗaya ne daga cikin shika-shikan musulunci guda biyar shine kololuwa na biyar wanda Allah subhanahu wataala ya tattada alkhairi gwaggwaba ga dukkan wanda ya je kuma idan tsoron kashe kuɗi yake sa mutum yake ganin kamar ba zai aikin haji ba malamai sun ce alƙawari ne wa Allah cewa duk taro da sisin da ka kashe Allah ta'ala ya alƙawarin su ya ka maka rayuwa saboda baka taba ganin wanda yake aikin haji kuma ya zama talaka ba sai dai in shi ne ya jangwale jangwale ya koma gidan jiya idan mutum ya je aikin haji ya dama ana bukata ya dawo wankakke ne tsaftatacce duk dan dan tsome-tsomen da yake na shiriri ta to ya tuba ya daina saboda bari mai nafa fulata ne ya je sun yi gaba da gaba da Allah ko ba haka bane ko saboda haka yanzu ya dawo shar ya dawo ya dawo born again an haifi sabon mutum yanzu aka haifa an wanke zunubansa an gafarta masa ya zama na Allah tsabtatacce to idan ya dawo duk abin da ya san yana ne laifuka to ya dina to idan har ya tsare waɗannan dokoki gurgurdan hali to Allah subhanahu wataala zai ta kwararo masa arziki zai ta ninninka masa abin da ya sanya kashe komin kankantar sa har yanda Allah ta'ala ya so suraka aikin haji lada ne bisa lada riba bisa riba alkhairi bisa alkhairi sanan ga kima da martaba tsakanin mutane ko Allah zai kara ɗaukaka martaba sai ɗaukaka darajarsa tsakanin mutane da sauransu Allah zai rufa masa asiri zai kara masa anin albarka a cikin dukiyarsa da sauransu wannan hijir Ismail wanda ake kira maqama Ibrahim yana nan a cikin wannan gilashin ko wani akwafin gilashi zaka ganshi yana nan wani dogo siriri zaka ga kaman da glass ne amma kaman na zinari yana nan daidai kaman wurin rukun limani ko aka sashi a nan daidai cikin ɗakin Ka'aba to shine hijir Ismail din nan shine maqama Ibrahim aka leka a gani ga wanda da ana ganin shi to su mutanen ne su ne suka sashi a wannan cikin glass suka rufe ya zamto ko ka leƙa ma ba za ka gan shi yadda ya kamata ainihin sosai sosai ba to da wannan hijir Ismail din wanda ake shi makama Ibrahim da kuma wannan dutsen da ke jikin da ke jikin da ke jikin ɗakin Ka'aba Hajar al-Aswad ko Maulana Muhammad Rasulullah ya ce waɗannan duwatsu guda biyu duwatsun aljanna ne jiman za Allah har ma malami suke cewa duk faɗin duniya ba abin da za ka rantse da Allah ka ce wannan kayan aljanna ne ce wannan ba guda biyu da wannan makamin Ibrahim da hijir Ismail to kuma abin da zai baka mamaki shi makamin Ibrahim din da zaka akwai hotuna yanzu na zamanin kashi in kai googling zaka gan shi zaka ga asalin ba normal dutse bane ya kufin eh da za a ce za a sai da shi yanzu to wani material ne mai garbar tsada da tashi hankali zaka gan shi wani jajajaja ne ya fi zinare daraja wani irin kalan dutse ne ya kofin ne da ake faɗi wanda amana gini da shi aljanna to shi ne aka ɗan yagen ko don mu ga samfurin kayan bulo ɗin mu aljanna ina fata mu dan ka ƙara zage dantse kamar da hankali ka daddage sosai sosai shi kuma ainihin hajar al-aswad annabi alaihi salatu wasallam ya ce wanda yake so ya hannu da Allah iya kai haka tafa tafa da Allah annabi ce to je shafa hajar al-aswad in mutum ya je shafi hajar aswadi to kaman yayi musafa ne da Allah gar da gar in ji annabi Muhammadu to to ka je ka yin kawai shi kenan kar kuma ka ce ka kama nan Allah ka zo baka da ka zo a ita rigima da kai haka ne annabi ya faɗa shi kenan kawai so daga inda hali ka je ka shafa ka kai hannu da Allah in kun babu hali shi kenan ka yi masa kiss da karshe an ce ana ɗaukan ɗawafi daga setin hajar al-aswad ne ko daga shakwa guda bakwai da ake yi hudu masu sassarfa uku marasa sassarfan nan to daga setin nan ake ɗauka kuma shugaba alaihi salatu yana sumbanta idan ya zo ainihin ya zo ro na ɗawafi ya zo seti zai kisin ɗin shi to idan jama'a sun turmutsu tso kaga ba za ki ba zai kai kisan din madan baka kusa suka ce kai daga nesa kai haka to ka daga hannu kai sallama ga wannan dutsen shikenan ka wuce sai na burmi na haddabi an ce idan ya zo kan wannan dutsen yakan yi kis din kamar yadda annabi yake da ya ga za a tutunu sai kai ce ce kai jama'a ku shaida wannan dutsen fa muna kis din shi ne dan kawai mun ga annabi yayi amma ba wai ba ya cutarwa ba ya amfanarwa saboda kar wani ya sa wani abu kamar na kamar na jibantan saboda Allah ya cin a shafa shi an yi hannu da shi kar ka ga kamar wani Allah Allah ne kowa ka bane sai na Umar zai kokarin shigar da wannan saboda wata shubuha ta kauce a cikin zukatan wasu wanda kasa allantar ko ko me zance da Hausa kasa ne musu dai ba shi wani tasiri wanda ya wuce kimarsa Allah ta'ala shine kadai wanda ake ba tasiri ya samu daraja ne saboda darajar Maulana Muhammad Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to bayan Hajar al-Aswad da Hijr Ismail duwatsu guda biyu sune duwatsun da aka rako Annabi Adamu da shi an Annabi Ibrahim Annabi Adamu da zai zo bayan an yi rigimar da aka yi da shedin din nan an kore shi an ce to yanzu dai ya kamata ka sauko mala Adamu sai ce to shi shikenan ubangiji a bani abin da zan dinga daide kiwa ina kallo ina daide kiwa ina tana dan wannan zaman da ne ni shekara 500 wuni daya aljanna dan an ce shekara 500 ya wuni ɗaya kenan wuni ɗan lahira kenan shekara 500 ɗin duniya wuni ɗan lahira kenan so da ya shekara 500 yayi wuni ɗaya to yanzu an sako shi da sai aka bashi wannan duwatsu guda aka ce to ga hajjal aswad ga hijr ismail ya taho da su to daga nan shine aka ba mu samfurin kayan aljanna muna gani muna jin daɗi ko muna ƙara kumaji da ainihin zage dantse wurin ainihin aiki domin mu koma wannan gidan na asali mu ga wannan ginin barkace mu ga duwatsun barkace gaba ki da cikin gidan aljannan Allah kai ma kalfar masa na rasulullahi bayan hijir Isma'il da ainihin Hazrul Aswad wanda da ka gansu kaga kayan aljanna to sai kuma filin aljanna a duniya shi kuma Maulana Muhammad Rasulullahi shine ya faɗa shi yace ma baina baiti wa minbari rawdatun min radil jannati kuma annabi ne yace da tsakanin kabari na ko daki na da mimbari na nan wurin dausin aljanna ne ana kiran wurin rauda a cikin masallacin manzo Allah da wanda ya je masallacin shugaba alaihi salatu wasallam zai ga da duman wajen daban ko duk masallacin manzo Allah an yi jan da duma to zaka ga wurin green an yi shi kore wani kala ka duk dai kowane kalan darduma aka samu masallacin shugaba alaihi salatu wasallam to na rauda kalan shi daban kuma sun ce in ka shiga wurin zaka ji ni'imar sa kalan shi daban shi ma to malamai suke cewa idan ka shiga rauda ka rantsa ka ce ka rantsa da Allah yanzu kana aljanna malamai suka ce ba wanda zai ce kai kafara kai daidai kai daidai to ka san manzo Allah mai rahama ne ko da ya ba da aljanna a masallacin sa sai ce to yanzu kuma irin wuya ku bayi wanda ba samu daman zuwa ba kuma ya za a ya za a sai ce to bari gurgun muku aljanna dukkan masallatan duniya sai ne bi ce idza maratum bi radal jannati farta'u sani ya ce to idan kuka wuce dausin aljanna ku tsaya ku ciwo sabai kace ah ya rasulullahi banda aljannan aljanna da rauda na masallaci ka kuma ina ne dausin aljanna sai ce khalaqu zikrillah sani bi ce duk da'irorin zikiri daga yau na mai da ta dausayin aljanna an janna muhammadu amma ita zikirin ne ke dausayantar da wajen kuma ke aljannantar da wajen idan aka tashi zikirin shi kenan ya tashi ya koma filin duniya ana kafa da'irar zikiri aka ba zikiri wuri ya koma aljanna in ji sayyidina rasulullahi wani hadisi ne shi ma ingantacce so haka muna kafa da'irar zikirin juma'a kuma kafa da'irar wazifa muna cin aljanna ne har mu tashi wallahi muna sha fatiha alfatiha mun tashi wuri ya koma da wasu masallaci ya koma filin masallaci to saboda haka wannan kaga duka wasu fada'il ne daga mulama Muhammad Rasulullahi da aka ba mu waɗannan darajoja baki da saboda haka muna fata Allah ta'ala ya sa muna daga cikin wanda aka kaddara yin hajjoja ba hajji ɗaya ba dan albarkan mulana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi yakin haji na daga cikin ainihin abubuwa masu daraja masu ima masu recalling masu tuna maka abubuwa wanda suke da tasiri a cikin rai yanzu duk karanta abubuwan da ake kai na tarihi idan ka je aikin haji sai a ce maka nan shine wurin da annabi ya kaza nan shine wurin da annabi ya kaza nan shine kaza kaza sai ga kaga kamar ga annabi nan kana kallo ko ba haka bane wannan shine sirrin aikin haji wannan shine sirrin aikin haji yan uwa sadaka shi rasulullahi shi ibrahim yana da cikin abin da ya nuna mu duniya cewa shi ba ya je aikin haji dan wani dawa ya je aikin haji ne dan ya dace taba taka inda annabi ya taba takawa kawai shi ke da kuma ya ga wajen da aka ce annabi ya taba ya ga wajen da aka ce annabi ya yi kaza ya yi kaza ita shi abin da ke gashi aikin haji kenan ya ji kanshin annabi ya ga hotar annabi alaihi salatu wassalam suraka irin abin da ake bukata mutum ainihin ya sani a cikin zuciyarsa kenan dangane da sirrin aikin haji Allah ta'ala ka ba mu sirrin da ke ciki ka kuma ba mu alkhairin da ke ciki kuma ka sa muna daga cikin masu ba iyaka alfarman shugaban mu Muhammad Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wata'ala dai ya kawo da gurgurgun aikin haji ne da maganar aikin haji saboda wancan gori da Yahudawan Madina suka ba manzo Allah sun mushi gorin cewa ai alƙiblar mu ta girmu naku ai addinin mu ma ya girma naka dan haka da kira su zuwa ga addinin musulunci suka ce balasi ba ai addinin ya girma shi da kira su zuwa ga alqibla zo shi sallah su kalli ka'aba suka ce ba za su kalli ka'aba ba ai alqibla su ta kudu ta girma nashi kaji dalilin ka wannan tarihi kenan shi na Allah ta'ala ce ƙarya suke a ga musu farkon alqiblan duniya ka'aba farkon ginin duniya ka'aba ne ba kudus ba sai da aka gina ka'aba da shekara dubu biyu kafin a halicci annabi adamu kafin halittar annabi adamu shekaru dubu biyu ba irin shekarun dubu biyun duniya ba irin shekarun dubu biyun na Allah na can can can bayan an halitta annabi adamu shekara dubu biyu kuma ya sauko duniya bayan ya sauko duniya sai da annabi adamu ya jaddada ginin ɗakin ka'aba da shekara arba'in sannan Allah ta ce ya je gina kudus su daga tsakanin ginin ɗakin ka'aba banda wancan shekaru dubu biyu na mala'iku don shekaru arba'in na annabi adamu kaga kenan shekaru dubu biyu da arba'in kenan tsakanin ginin ka'aba da ginin kudus na fata mun gane sannan kudus ba a ce an sako da ita daga sama ba ita ka'aba mala'iku suka gina aka sako da ita daga sama aka ɗaura ta a wannan waje amma kudus annabi adamu ne fara ginawa to daga nan sai kuma duk wanda ya gina daga cikin annabawa amma annabi adam ya gina kudus ba daga sama ka sako da ita ba kenan kimar ka'aba ya fi kimar kudus daraja a wurin dukkan mutanen duniya saboda wancan ginin Allah ne mala'iku suka sako da ita a matsayin farkon gini a doron kasa da hakan ka'aba nan ne cibiyar duniya Ka'aba nan ne farkon gini a duniya, Ka'aba nan ne tushen duniya, Ka'aba nan ne tsakiyar duniya, Ka'aba nan ne inda duniya ta yi yaɗo tana su, sanan daga jikin Ka'aba ne Allah ya halicci ƙasa, ƙasa ta mamaye duniya gabaki ɗaya. Kuma daga setin Ka'aba kamar da muka faɗa jiya, idan na za ka tafi kai kifiya tsaye straightly to za ka wuce har al'arshi. Ba ka wucewa. kana wucewa Ka'aba akwai Baitul Ma'mur kana wuce Baitul Ma'mur a sama ta akwai Baitul Izzati a sama ta bakwai kana wuce Baitul Izzati a sama ta bakwai akwai Sidra a seti suke kana wuce Sidra akwai Kursi a seti suke kana wuce Kursi akwai Al-Arshi a seti suke gabaki da kaga duka ainihin magana idan hadara Allah duka wannan wajen sarka baban mamaki bane Ka'aba ta tare da darajojin da ta tara sannan an ce jirgi da isai wuce ta setin saman dakin Ka'aba ba ba ma jirgi ba sun ce tsuntsu ba a taɓa tsintsin da ya ishe keta saman ɗakin ka ba taɓa yi ba da tsintsin Allah da tsintsin duniya tsintsin duniya shine jirgi tsintsin mutane ke tsintsin Allah kuma na Allah to da na Allah da ma na Allah ba ba wanda ishe ya keta ɗakin Ka'aba sarki ya keta wuce babu malaku suna gadi za su rako ku za su make shi to daga nan kuma shikenan an gama da shi gaba ki da wannan na da cikin khususiya na ɗakin Ka'aba wanda Allah ta'ala ya mata alayi halin Allah ta'ala ka samu jirgin wannan waje mai albarka da albarkar maulana muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'am muje ya ahlal kitabi lima takfuruna bi ayati llahi wallahu shahidun ala ma ta'malun na'am kul da ya masa maulana muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayan an ga masojoji kace masa ya ahlal kitabi ya ku ahlal kitabi lima takfuruna bi ayati llah dan ne kuke kafirce mu ayoyin Allah ga dalilai an ga muku kun ce kaza an ce ba haka bane an kafa muku hujja kuma ya tabbata hujjar ne gaskiya dan ne kuma kuke butulcewa sannan kun ce kaza an ce haka ne kun ce kaza ba kaza bane aka ce kazan kaza ne kuma ya tabbata kaza din ne kun ce kaza kuma kaza ne aka ce ƙarya ne ba kaza bane kuma ya tabbata ba kaza ba saboda duk kuma hujjoji ya tabbata to dan menene kuke butulce mu ayoyin Allah kuke bi wallahi shahidan alama ta'malun ku sani fa Allah shaida ne akan mu da kuke aikata ran alkiyama idan Allah ya kitse ku ba wanda sai kwace ku Allah ka tsare mu ya ahlal kitabi lima tasudduna an sabilillahi man amana tabghunaha iwajan wa antum shuhada والله بغافل عن وما الله بغافل عما ما تعملون نعم قل يا مسام لنا محمد رسول الله يا أهل الكتاب يا أكو أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله دنيا كوكي توشي أين متعني دقبنا بنت فرقين الله kuce ba za a shiga addinin musulunci ba ba za a imani da Allah ba ba za a imani da annabi Muhammadu ba ba za a kalli Ka'aba a sallah ba ba za a kala ba za a kala ba dan da kuke irin aikata wannan aiki mana mana ainihin duk wanda ya imani da annabi kuma ku hana shi ku ce ba zai ba saboda kuna da iko kuna da wani dama akan shi ainihin tabgunaha iwajan kuna yin haka ne domin ku karkatar da mutane kuna ne dan ku nemi karkata ku karkatar da mutane ainihin daga barin bin tafarkin Allah ku ce musu addinin musulunci ba gaskiya bane addinin addinin gunin gaskiya wa antu an shuhada bayan ku kun shaida akan cewa addinin musulunci gaskiya ne kun shaida cewa annabi gaskiya ne kun shaida musulunci gaskiya ne duk ga hujjoji an ga muku amma Allah bi gafila amma ta'amalu to ku sani Allah ta'ala ba rafka nan ne bane akan abin da kuke aikatawa Allah yana tara ku da haka dan tashi alƙiyama idan ya cafke mutum ba zai iya kudi cewa ba Allah ka tsare mu
يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين To, wannan aya an ce ta sauka ne ainihin lokacin da bayan duk wannan turka-turka an gama, sai Yahuda suka kulli kamar hasada a cikin zukatunsu ga sahabban annabi musamman muhajirun da lansar da kuma shi kanshi maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi sai suna ta neman hanyoyi da za su su kulla fitina tsakanin al'ummar annabi alaihi salatu wasallam misali tsakanin Ausu da Hadraju a nan Madina da mudar da rabi'a ba san tarihin mudar da rabi'a ba a makka don mu zauna a makka ba amma sun zauna a madina sun san ausu da hadraj ausu da hadraj an ce sun shekara sama da ɗari da ashirin suna gaba da juna kuma suna yaƙi da juna ba zaman lafiya ba ga mace ko ba tsala zarata ɗari da ashirin a nan cikin madina su ne fa lansarun da kaji ana kiransa ansar su ne fa to sahabbai sai ai sai yahudawa na hankalin sai mummunan tashi suka ga yau sun kulle karan malam tub da taya duk wani abu ba su ainihin abin shiga tsakanin su saboda me saboda ainihin kulla amana da soyayya na Maulana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wannan abin na taɓa zukatan su sai suka ga ya za su surusa wannan zaman lafiya surusa wannan kaunar juna surusa wannan alaka mai kyau an ce wata rana kawai ana zaune sai suka fara tsurku sai wani bai yahudi ya kalle sai ce Hausawa kenan kamar ba ku ne kuke yaki da da da da kuke ba waɗannan hadarajin kashi ba ko kuma kamar ba ku ne sai ɗan ɗan hadarin sai ce kai Allah kyauta ai ko da ake yaki ma ai mu ne muke ba su kashi sun yi haka da liki sai ɗan ausu sai mai da martani sai ce gabara can ai mu ne muke kaza kaza sai ɗaya ce sai ba yahuda sai ce to a tashi a ɗan ƙara gwadawa mana a gani to a gwadan mana to a gwadan mana a'a kamar fa wasa kawai to shikenan a fito kai jama'a ina yan ausu ku fito su ma yan hazarju ina yan hazarju kowa ya fito kawai suka shiga cikin gida wannan zara ta kofi wannan zara ta kofi sai haini ya fara tashi sai aka ji karanta ko ba kirarat kararat su kuma sai dariyan ciki take yawa sun fasa taro ana cin haka ko sai ga annabi Muhammadu sai ga manzo Allah ya zo ya tunka da cikin ya ji hayaniya daga cikin gida sai fito sai ta atafaluna haza wa ana baina azharikum kuna hauka ne jafi wannan ina raye tsakaninku za ku aikata wannan aiki daga nan sai wanne kalli wannan wanne kalli wannan wanne kalli wannan annabi ce to kai haka shi ke sai tarar tarar wannan yadda ta kubi wannan yadda ta kubi wannan yadda ta kubi suka rungu juna suka fashe da kuka shi kuma yau dawon shiga ne sai kuma bakin ciki sai muna koma ci da suna muna sun fasa taro sauraka yanzu sai muna ta koma ciki to dalilin saukan wannan ayan kenan Allah ta'ala ya saukar da wannan aya yana ƙara jaddada musu ni'imar da da suka samu kafin zuwan ainihin sakamakon zuwan Maulana Muhammad Rasulullahi to shi ne Allah ta'ala ke cewa allazina amanu ya kuma mene mutanen Makka da Madina gabaki da musulman mutanen Madina in tuti'u fariqa min allazina utul kitaba yardunukum ba'da imanikum kufa kafir idan har kuna bin abinda Yahuda wannan suke kitsa muku suke gaya muku suke kulle-kulle tsakaninku to za su mai da ku kafirai bayan kun zama mu'mini a yanzu za su koma da ku gidan jiya za ku yi ridda ku koma yaƙi ku koma zub da jinin juna ku koma cin mutuncin juna ku koma yaƙin juna har sunan ta'ala kaga ya fara menene ya fara musu shimfiɗa ya fara share wancan bala'i da maulana muhammad rasulullahi ya share kenan a cikin fa har ana tuna masa akwai abin da ake musu yawmul bi'as yawmul bi'as wata rana ne da cikin ranakun su na yaƙuka ana kiran yawmul kaman na maka ana kiransa ayyamul arab na makka kenan su kuma na madina yawmul bi'as ranakun yakin sunan su kenan ayyamul arba shine ranan da larabawan makka suka yi yaƙe-yaƙe na shekaru ɗaruruwa sun sun yi karni ɗaya da rabi suna yaƙe-yaƙe shi ne sama da shekara ɗari da musu su kuma ƴan madina sun yi shekara ɗari da ashirin suna yaƙe da junansu yomil bi'a sunan ranakun yaƙe-yaƙen su ku tuna yomil bi'a su mana ranan da aka kashe wani aka farke mushi kai ku tuna wani kaman wasa kawai sai gari su rikici jina Allah ta'ala ya ja hankalinsu ya ce to idan kuna bin irin waɗannan mutane irin wannan munanan abin da suke gaya muku to za su mai da ku kafirai bayan da ku mu'mine ne kun zama mutanen Maulana Muhammad Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na'am وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم نعم الله تعالى كيف كيف تكونون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط المستقيم الله تعالى كيف آه وكيف تكفرون dan me za ku koma kafari za ku koma gidan jiya za ku koma yaƙi da juna za ku koma zub da jinin juna wa antum tutla alaikum ayatullah bayan ana karanta muku littafin Allah gashi kuna ji dalla dalla dalla wa fiikum rasulu a cikin ku ga annabi Muhammad dan me za a haka inda Allah madaukaki sarki to Allah ta'ala ce to bari ku ji wa man ya'tasim billah duk wanda ya rike igiyar Allah shine annabi Muhammad to faqad hudi ila siratal mustaqim ya riga ya shirye tu zuwa ka tabbata madaidaici wani bata wani yaki wani rigima wani fitina da bai taso ba su lansarun nan su ne mutanen fada aka annabi ka karɓa bai'a hasso uku a wurin su akwai bai'atul akbatul ula da akbatul saniya da akbatul salisa wanda wannan salasa bai'atin na akbatul salasati shine sabbaba zuwa manzo Allah Madina bai'atul akbatul ula dalilin faronta kwata-kwata da mutane shida akai Nabi alayhi salatu wasallam bayan ya bujuru da addinin musulunci mutanen Makka sun sun sun watsa masa kasa ido duk inda zai je su je su yi wannan su suka su ce kaza kaza ɗan uwanmu ne ya samu taɓin hankali kar ku je wurin shi kar ku ji maganar shi haka suka dinga ki na wali sallallahu alaihi da ya ga cewa maka ta yi zafi sai ce to bare bari shekara shekara idan aka zo aikin hajji da yake duk duniya ne na taruwa sai ya zo ya tallata addinin musulunci wa mahajjata da yake kalan kowa ake a makka dama makka kasuwan duniya ce duk karshen shekara ana zuwa aikin haji ne wasu dama ba aikin haji ke kawo su ba suna zuwa cin kasuwa sura kasuwa ce kamar yadda na faɗa da zu kasuwa ce wacce in ka ci tun a lokacin fa abinda zaka samu na riba da alkhairi zaka yi shekara kana jalautawa saboda albarkan da Allah ta'ala ya ce ainihin mubarakan din da Allah ta'ala ya ambata to shi kenan mulal salatu wassalamu da shekara ta zagiyau sai ya je da kansa sai ya je ainihin garin aikin haji da kansa da ya ji aikin hajji sai fara tallata mu idan ya ga akwai kasuwanni guda biyu akwai suki okaz akwai suki ainihin zilmajna ko akwai eh kasuwanni uku ne biliyan suna akwai okaz eh akwai okaz akwai zilmajna akwai mena uku ma hmm ijaz ba ga wani zilmajna da okaz na ga duka biyun ne dai nake jin waɗannan su ne manya-manyan kasuwanni guda biyu ainihin kasuwan yaman kake so ka kawo ba a cikin garin maka take ba sura ka waɗannan kasuwanni annabi alaihi salatu wasallam ana gasan wasa kwakwalwa ana gasan nuna bajinta na waka na kwakwalwa balaraba suna takama da adake shi a kotu zakir suna takama da karfin kwakwalwa na tashi hankali duk duniya bai al'umma masu karfin kwakwalwa irin larabawa da haka ma ba su damu da karatu da rubutu ba so tunaninsu duk abin da ke takamin za ka rubuta an su gana ma sai sa da ce maka shi a sati ɗaya ka shekara goma kana rubuta littafi sati ɗaya kwana goma sai hada ci magatsiya ko ba ka wule to haka suke so ka takama da wannan abin yasa ba za mu da karatu da rubutu suka zama umiye din da Allah ta'ala ta kira su to dan aka zo wannan kasuwar to kalan kuwan baje kolin basira ake yi balarabe sai maka baiti guda dubu akan wannan akan wannan pencil din baitin waka fa na larabci ne kafiya mai komai da wazani da komai da komai dubu akan kawai yana yaban alƙalami baiti dubu lala da aka ce kai baiti goma ta yana zaka fara kawai kawai in dai kai guda goma in kai kokari kai kokari kai guda talatin to zaka ka fara zuba to ka samu ne zai baka mamaki kai in aka ce kai baiti goma zaka nace ne ka fara tunani me amfanin alƙalami da wani ice aka yi shi me tsinken tsakiya wanne bakin abu ne sunan wannan kilina wannan karfen menene ga yanda ake rike shi ga kaza kaza ana rubuta kaza kaza duk sai ka tara waɗannan hujjojin ko ba ka wani kafin ka fara nazama baitota kila kai akalla awa uku awa hudu awa biyar kana kokarin tattara tunani wurin yanda za ka yi baitocin alƙalami da yanda ya samu da yanda ya samu da yanda ya samu da kuma amfaninsa da kaza kaza da sauransu to su larabawa ba haka bane shi kawan ka mishi haka to bismillah shikenan yana bude baki nan take roji za su fara zuba kaman zubar ruwan sama sha kawai sai ka dubai toci na cike cewa innal qalama hadha la qalman yuktaba abu bihi innahu kaza haka zaka je yana ta tafiya ga wanki haka zaka je yana kawo yana kawo sai maka baiti dubu to larabawa sun kware wajen wannan saka waƙe-waƙen su na jahiliya zaka samu ga sunan ga sunan ga sunan ga sunan to sun kware wurin tabara da miƙe kafa da shan takewa su raka sai suka kware a wurin gasan waƙan mata waƙan aflal shine kufayin masoya ainihin zikirar ahibba ainihin waƙan gazal waƙan khumasa waƙan alfahar ga sunan dai wani agradin shirin arabi aljahili wanda a wancan zamanin ake to duk a lokacin da mulana muhammadu rasulullahi ya zo duk sai ya hana waɗannan gabaki da saboda a ɗauka ma waƙa sai to idan aka zo wannan kasuwar su suna kokarin tallata waƙoƙin su akwai wani mai hudu ba ana ce masa Sa'ad bin Sa'ad As-Sa'idi an ce shi kadai ne annabi ke zuwa surar hudu mai saboda ya iya magana mai ƙarfi maganganun suna yin kama da wahayi isa annabi ke zuwa saurara an ce shi suna kursi riko suka ji su kokar dan su ji hudu ban Sa'ad bin Sa'ad As-Sa'idi ba dan su karu ba dan kawai maganganun yana kama da wahayi to yana daga cikin abin da aka rubuta ainihin a tarihi zaka ga su gashi nan akwai kudubobin shi kala kala akwai ɗaya shahararriya wanda ainihin aka rubutawa zaka ga ana yawan nana ta ta a cikin littattafai na tarihin larawa da tarihin adabul arabi da sauransu to idan suka taru suna gasa shi kuma annabi sai zo sai dan kira mutum ɗaya zo ka ji mana yanzu irin wannan abubuwan da ake yi wannan bautar kaza shiriri ta da za a bauta ma Allah da aida ya bi maganan naka fa kaman fa abin to to dan zo mana sai ta ato ni ma barin kirawa ne haka haka har ya samu group din mutanen Madina su shida su kuma a shekaran su shida kadai suka zo aikin haji sai kira su ya kira sai ce to ina tallata muku addinin musulunci addinin Allah Allah kadai ake mu abota ba wani lata ba ba wani uzza ba ba wani manata ba ba wani hubal ba ba wani kaza kaza ba ba uzza ba Allah shine al-azizu ba lata ba Allah shine Allahu ba manata ba Allah shine al-mannan haka haka haka da sauransu mutane shidan nan su suka fara amsan amsar kira bolana rasulullahi a daidai wannan wannan akba din da aka ambata da suka karbi musulunci sai suka tafi garin Madina da suka tafi garin Madina sai ce to na ba ku dama ku yada ku tallata a garin kafin mu ga abin da Allah zai kafin badi madina su tashi dawa sai suka dawo su goma sha biyu sun riboto mutane sha biyu mutane sha biyun nan sai suka zauna tare da annabi alaihi salatu wasalam cin a nan makka da yi musu bayani ya kora musu bayani suka gamsu da suka tafi shekara na uku sai suka dawo mushi da mutane saba'in da uku da mata guda goma mutane tamanin da uku ce to waɗannan mutane tamanin da uku su ne ake wannan kadarkon farko annabi ya jaddada musu kalmar shahada ya jaddada musu mun sai ya ce to shikenan ku tafi madina na ba ku dama ga shugaban ku nan na rada muku ku yada dinin musulunci a madina ni kuma ina za mu ga abin sai suka ce kai mafi zaman lafiya ko ka zo garin mu ka zauna tunda na sun tsane ka sun kyamace ka suna nema ma su kashe ka kawai ka dawo madina mana madina dama garin maman shi dangin mahaifiyarsa ce to sai abin ya zo daidai da an yi are shi mutanen mutane sun bukata shi dama ya je kuma dama dangin mahaifiyarsa ce kuma dama sai ya daidai da ranar da mutanen makka suka yi ittifaqin a kashe shi a kuta shi na Allah ta'ala ce to ya rasulullahi je ka amsa tayin da madina suka yi maka dama ka je habasha ba sa an dawo ka je daifa an je je ka ka dawo an je habasha har so biyu har hawan na uku ma duk dai ba a sami da ake so ba to je ka madina garin masoya je ka madina dangin uwa shi yasa soyayyar dangin uwa yana da asali a tarihi yan uwa eh ba ƙarya bane kuma yanda ainihin dan ubancin dangin uba shi ma yana da asali a tarihi duk abu ne mai asali ba wai abu ne mai ne ne ne ba ba ba ba al'adancin ba wuce bane abu ne mai asali wannan shine dalilin da yasa shugaba alaihi salatu wassalam abin da ya muwafaka yayi daidai da cewa Allah ta'ala ya ce tafi Madina dan abin nan ya hijira ya koma Madina kaji dalilin da yasa Madina ta karba annabi Muhammad kenan sallallahu alaihi wasallam da yaje sai ce sunan ku ba Ausu da Hadraju ba daga yau sunan ku dukan ku al-ansar sunan ku mataimaka addinin Allah annabi ya canza musu suna waɗannan kabilun guda biyun da su siya wannan rigima da juna annabi ya kulla alaka ta soya tsakanin su har sai da kasance kowa ya fi san dan uwansa akan kanshi ba ma isu isu ba hatta sun fi san dan makka akan kansu ba ma isu isu ba to wannan shine yanda Allah subhanahu wataala ya kulla ainihin ko yanda shugaba alaihi salatu wasallam ya kulla musu wannan alaka kuma Allah ta'ala yake jaddadawa saboda Allah yana tuna musu wannan ni'ima na zuwan Annabi Muhammadu da fa ga yanda suke da ga gaban da ke tsakanin su da ga kaza kaza amma har bai hude ya zo ya raba tsakanin su ya shiga tsakanin su to su dawo su hadu Allah ta'ala yana jan hankalin su yana jan kunnen su to ƴan uwa duk wannan abin da ake ba da wani ake ba da mu ake ƴan uwa eh da mu ake mu ne muhajiruna mu ne lansaridun dukkan munan ko dai bu muhajiri ko dai lansari ɗayan biyu ne dole an in kai dan kasa ne haifaffen nan ne to kai kana matsayin ansaru ne in kuma babanka da iyayenka zuwa suka kana matsan muhajir ne haka mutanen duka mm saboda haka kaga sai mu so juna da aminci mu so juna da amana mu rungumi juna ko ba haka wannan abin da ya kamata mu kalla kenan mu so juna yanda yanda muhajirun da lansara suka so juna to duk sai mu so juna haka yan uwa saboda haka mu cire gaba tsakanin mu mu cire tashi hankali mu cire fitina mu cire duk wani abubuwa kawai almuslimu ainihin akul menene muslim kawai kana da kalmar la ilaha illallah muhammad rasulullah la farqu bainal ajami wal arabi illa bi taqwa kullukum min adam wa adam min turabi nabi ce babu manji tsakanin ba ajami da balarabe sai da tsoron Allah kada inna karmakum indallahi ataqakum nabi ce dukkan ku yan adamu ne adamu kuma daga ƙasa yake annasu sawasiyaka asnal mishri annabi ya ce mutane daidai suke wurin Allah kamar haƙorin kub ji annabi in kaga ka je ni to ka fi da tsoron Allah tsoron Allah kuma sirri ne wa ya san nawa ya fi naka ko naka ya fi nawan ba Allah ba so kai mu kowa kikkiawan zaton ya fi ka duk abin fi hutun zan ne cikin kyauta da zato ake samu da kuma kyautata mu juna zato mu so juna mu kaunaci juna dan mu koyi da waɗannan nasihohi da Allah ta'ala yake muhajiruna ko wance yake malansaru Allah ta'ala ka samu mu zama haka mun yi amfani da su albarkacin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam na'am Allah ta'ala ya kare cewa أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون نعم الله تعالى يقال جن هنكل المؤمن مكة da Madina duka da duk mu'minan duniya yace ya ayyuhal ladina amanu ya ku mu'minin ittaqullaha haqqa tuqati ku ji tsoron Allah kure wanjin tsoron Allah arjima wala tamutunna illa wa antum muslimun kar ku yadda ku mutu kuna musulman gaskiya to anan ne malamai suke cewa wannan ita kullu haqqa tuqati din nan ta shaƙe wuyan mazaje da yawa domin bayan Allah ta'ala ya saukar da wannan aya cewa aji tsoron Allah kore wujin tsoron Allah haƙiƙanin jin tsoron Allah ba wa ita wannan sai Maulana Rasulullahi sabai suka koka suka cewa Rasulullahi aji tsoron Allah kore wujin tsoron Allah ba fa abu ne mai sauki ba inda ba irin ku ba daga nan Allah ta'ala sai sako da wancan ayat ta biyar wani ya lazina amantu qullaha mastada'atu ku ji tsoron Allah gurgurdan hali wanda ya gurgurdan halin shine haka tukati a mukamin sa to wasu malamai suka ce an shafa wannan ayan da wancan sura salam shi bana ce a ba shafa wannan ba tana nan wancan din ma tana nan kowa ya aiki kullun ya amila ala shakilati go kowa ya aiki a matsayin sa in kai dan mukamin haka tukati ne ka hau ga tanan tanan in kai dan mukamin masadatun ne je kai gurgurdan iko shikenan masadatun nan ka shine haka tukatayin ka a matsayin ka shi kuma wanda ya cika tsoron Allah ya cika imani ya cika kaza kaza zai haka tukati fiye da naka ile ya wuce ka to so raka la ya halin ayoyin duka guda biyu suna nan shine magana mafi rinjaye ba don komai ba saboda ainihin umarnin Allah madaukakin sarki ya san akwai masu haka tukati din annabawa na ciki manya manya aqadabu na ciki manya manyan bayin Allah salihai waliyai siddiqai shahidai na ci gaba ke da sannan sai kuma sauran yan kuci ku ba mu mu'minai kowa zai masa da'atun gurgurdan hali Allah ta'ala ka sanya mu a ciki duka alfarman annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam na'am wa'tasamu biha wa'tasimu بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعتدون Na'am, Allah ta rake cewa a tasmin bi hablillahi jami'an wala tafarraqu wa kuru ni'matallahi alaikum iz kuntum aada wallafa baina qulubikum wa asbahtum bi ni'matihi ikhwan bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala shafa hufratin min nar fa anqadhakum minha kadhalika yubina Allahu lakum ayati la'allakum tahtadun to Allah ta'ala yanzu ya tattara dukkan matakan da ya kamata haɗu a zama tsintsiya madaurinki menene daya yace wa tasmin bi hablillah ku riko da giyar Allah hablillah annabi muhammadu hablillah alqur'ani hablillah kalmar la ilaha illallah muhammadu rasulullah hablillah addinin musulunci dukkan guda hudun kuma dukkan hablillah ne amma wane ne in ka rike ka rike duka shine maulana muhammadu rasulullah misali sai ka rike alqur'ani ba annabi igiya ta ruku a da sauran aiki sai ka ce to ka rike addinin musulunci amma ba annabi wani kalan naka za ka yi daban musulunci ya ruku a ina sai ka ce to ainihin ka rike kalmar la ilaha illallah amma ba muhammadu rasulullahi a aikace musulunci ai hablillah ya ruku amma an ka rike muhammadu rasulullahi to ka rike qur'ani ka rike musulunci ka rike la ilaha illallah saka kai ya hablullahi shine maulana muhammad rasulullahi shine habdullahi tare da cewa duka sauran abubuwan duka habdullahi ne amma habdullahi alwusqa lan fi samalaha shine maulana muhammad rasulullah saka Allah ta'ala ke cewa wa atasum bi hablillahi jami'a da haka mu riko da giyar Allah gaba ɗaya mu shine annabi muhammadu wala tafarraqu kada mu rarraba ainihin ba kada mu samu kada ba kada mu yi sabani ba kada mu rarraba zamu zo mu magana daidai gurgudu wazkuru ni'matallahi alaikum ku tuna ni'mar Allah da yayi muku ana tuna musu da wancan halin da suke ciki na gaba shekara 120 da suke ainihin suke kan gaba suke kan yaƙi da juna suke kashe juna suke zub da juna nan juna Allah ta'ala yake cewa ku tuna ni'momin da Allah ta'ala ya muku in kuntum a'ada'an yayin da da can ku makiyin juna ne shekara 120 kuna gaba da juna fa'allafa baina qulubikum wa asbahatu bi ni'matihi ikhwana Allah ya sassauta zukatanku ya tawqaro zukatanku ya ainihin soyayyantar da junanku kuka waye gari dukkan ku cikin ni'imar Allah kuka kasance ɗan uwan juna fiye ma da yan wantakan jini fiye da yan wantakan kowane irin kalan yan uwanci wa kuntum ala shafa hufratin minan nari fa anqazakum minha da can kun manta ne kuna kan gaban wutan jahannama ne ta yi lu za ta afka da ku Maulana Muhammad Rasulullah yana zuwa ya cafo ku carab ya dawo da ku. Wai shine kwatankwacin yadda Annabi zai samu duniya. Kowa yana kan gaban wuta ne. Gaban ya ma fa yanke. Kawai ya fara tafiya lu za mu jahannama. Annabi alayhi salatu wasallam yana zuwa kawai ni ku hannu kuma ka kama ya dawo da mutsan dauri. Ainihin gaba ya rubuta mu ko muka hauro. wannan shine aikin da Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya mana. Wa kuntum afa ala shafa hufratin minan nari da can kuna kan gaban wuta ne kun ta yanke za ku rufta fa an kaza ku minha Allah ta'ala yasa annabi ya tsamo ku daga fada wannan wuta inji maulana inji Allah mu da ku sarki aini Allah ta'ala ke cewa kazalika wa binallahu lakum ayatihi hakan nan ne Allah ke bayyana muku ayoyinsa dalla dalla la'allakum tahtadun dan ku samu shiryatuwa wurin riko da waɗannan ayoyi wurin riko da maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam to wannan aya tana da kamar sakonni masu yawa musamman sakonnin da wannan duniyar yau take da bukata zuwa gare shi duniyar musuluncin mu na yau farko Allah ta'ala ya ce mu riko da giyar Allah mana mu riko da Maulana Muhammad Rasulullahi shugaba alaihi salatu wassalam shine hablullahi almatin shine igiyar Allah mai karfin nan cikakka wacce ainihin ba ta yankewa ba kuma za ta yanke ba ta yana za ka riko da shugaba alaihi salatu wassalam kowa zai riko da annabi alayhi salatu wasallam ne gurgudan fahimtar sa gurgudan yanda isar isa zuwa ga annabi ta zuwa gare shi malamai suna cewa annabi alayhi salatu wasallam ka kaddara bishiyar yana da rassa ta fi dubu ɗari duk wanda ya rike wani reshe daga cikin rassan wannan bishiya zai hau zuwa ga annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam abinda ba a so karkace reshe na da nabi shine kadai reshe saboda duk wanda bai biyo nawa ba ƙarya yake ba dan sunna bane dan wuta ne to an an fara samun damuwa ce yanda na biyo wannan reshen kai ka biyo wancan wannan biyo wancan wannan biyo wancan mu yadda duka bisha da lamu hawan mu ji kila reshe na yafi naka karfi ko kila reshen ka yafi nawa karfi amma dai zan je eh zan je ko da reshe na ba karfi eh shikenan dama Allah bai ko a duniya gidan kowa ɗaya ba ba ko a duniya kowa kuɗin shi ɗaya ba ba ko a duniya kowa mulkin sa ɗaya ba dama a duniya ma haka muke wannan yafi wannan wannan yafi wannan wannan yafi wannan ko arzikin gida ko arzikin kuɗi ko arzikin iyali ko arzikin menene ko arziki ko ma dai menene yanda ka ga ka haka lahira ma take wanda Allah ta'ala ya masa ainihin arzikin zai sadu da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a babban gida da makwabtaka sai a sa ya buta tushe wanda Allah ya masa alƙawarin zai sadar da annabi ne amma gidansa yana da ɗan tanne sai nesa akwai gida kamar miliyan goma tsakanin da gidan manzo Allah sai ya gutare shi dan faka faka amma da tunda zai je ba an samu lafiya ba ko ba haka bane misali kenan suraka idan har da mu fahimci wannan maganar da kyau to ya kamata ka fahimci cewa rigima tsakanin kai da musulmi ba abin yi bane musamman a wannan duniya ta yau ka yadda kowa musulmi ne matuƙa yana da kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah ka yadda duk kungiyancin shi da kungiyar da ya zo da ita da fahimtarsa irin fahimtarsa matukar ba zai ce wani ba musulmi bane ba zai tsige wani a musulunci ba ba shi da kayan shi ta fafatawa albarasa dan izala ya ta izalarsa shi musulmi ne yana da kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah inda ya zo zagin waliyan Allah sai ka ce to nan mun sha ban mun je kai abin ka daki ba anan ba ko ba haka bane dan shi'a ya shi'a sa matukar yana da kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah inda yazo yana ganin sabon annabi ba kai ba sai ka ce to je ka je kai daga dan can lungu kai da mutananka ba a gaban mu ba dan dariga ya dariƙar sa shi mutakar ya da kalmar la ilaha illallah muhammad rasulullahi ko to shi bai da ba shi dai shi bai da bangare shi ya da sabai duka daidai ne ya da da wali duka daidai ne ina jin haka ne ko dan dariƙa ne kadai bai da bangare a wasu bangarori shi rigima yan shi'a bai sai da wasu abai shi dan dariƙa da ya yadda rigima ɗan izala da ɗan salaf basu da wasu ainihin waliyai ba shi ya ce da ahlul bait shi ya ce da ya yadda to shi sai zama bai da ya kaman ya shi ya dan samun sauki sauki rigima akan sauran to ko dan menene ka zo idan kai dan qur'aniya ne zalla qur'ani zalla matukar ba za ka zagi annabi ka ce ba za ka ce dan kana wani abu ba to je ka ta qur'ani qur'aniyancin ka albarasa ka yadda da la ilaha illallah muhammadur rasulullahi je kai kayan ka albarasa kar ka zagi littafan fiqhu in ka tashi zaga kar ka zaga a gaban mu sai ka zaga a can lungu kai da mutanen ka shike da abin da muka samu sabani da kai da wani to kar ka yi a gaban musulmi dan uwanka wanda ka san bai da wannan fahimtar kai kai da ka kai sai jama'a ka shiga na zauna lafiya a nan kuma muna ma kowa uzurin imu imu duka a mai kowa musulmi ne to da za mu samu wannan fahimtar da an zo na lafiya to matsalar da aka samu shine yan kungiyar yan 1975 ko 1974 ne ko 1977 ne suka zo suka giggirba musulmai da suka tura su wuta suka ce kowa mushriki ne kafiri ne aka tabala'i to su ma sun dan gaggano ko ba haka bane dan naga dan dan shugaban kungiyar ya je Iran kwanaki can wancan watan da ya wuce ya dawo naga yana ta kokarin wai a zo a hada kai a zo a hada kai a zo a hada kai naga yana ta magana a social media ko je ma na gan shi na ta surutu shine Dr. Ahmad Gumi a zuciya na nace Allah ya sa da gaskiya ya yadda yanzu yan ɗarika musulmai ne ya yadda ainihin yan shi'a musulmai ne ya yadda sauran musulmai kaza kaza dai ya yadda musulmai su kuma sauran suna ta mai jafa'i suna ta mai yaki suna ta yakan shi yanzu halin da yake ciki kenan nace to kaga dama abin da ya kawo farrakan shine kalmar kafirci duk saban da za ku samu a mutan karka kafarta shi duk sabani karka kafarta musulmi dan uwanka ku ta rigima ku ku ta hayanau ku ku ta hujjoji da ruwan hujja da dalili amma ba kafirci in yayi kalmar kafirci to ba kai ne zaka tsige shi a musulunci ba dan musuluncin ba naka bane ba na uwarka bane ba na ubanka bane ka bari shari'a ta ce ta tumbuke shi shikenan dan shari'a tana nan shari'a ba ƙarya bane ko ba haka bane to komai abin da ke sa a tumbuke mutum a musulunci yana nan a rubuce idan aka zo wuri kaza kaza ne to kai baka saka hukunci ka ce wani kafiri bane sai dai ka ce aiki kaza da kaza da kaza shari'a ta ce kafirci me shi zai iya zama kafiri amma wanda ya ya ce wani mutalakan kafiri ne da suna da adres da komai to sai alƙalin shari'ar musulunci shi ke da wannan dama to kai alƙali ne wani kotu kake wa naɗa ka alƙalanci to duka wannan shine abubuwan da yake dama al'amura ƴan uwa saraka a dunkule me yadda da musuluncin junanmu me yadda da haɗin kan junanmu me yadda da dukkanmu musulmai ne duk inda muka samu rarraba kowa ya je a biye abin shi inda ya samu dukkan muna da la ilaha illallah muhammadu rasulullah eh annabi ya ce sallu kharfa man qala la ilaha illallah annabi ya ce duk wanda ce la ilaha kai sallah bayan shi inda ya gana da bambanci sai ya je bambancin shi a can alungu ni sallah tare eh mu yan wazifa ne sai mu shi mu da kila mu wazifa mu tashi kenan kai ba ruwanka je ka mu fati alhamdulillah sai an jima sai mu hada an jima shi kenan fa ko ba haka bane ni sallah tare wannan dan shi'a ne to shikenan yayi kokkoko akan sajada sajada sahafiya ko sajada sahafiyan shi ya gama shikenan mun ga assalamu alaikum sai mu hadisi mu hadisi shikenan ni sallah tare wannan dan izale ne ya ga lamushi da galle ya ce to subhanallah subhanallah la mun butana shikenan kuma da kotar biya ce shi da ne zai kwaskwas ya gama shikenan to menene illa ba shikenan ba yayi da yatsu ne da sharbuna shikenan da Allah da yatsin yatsa ne yake tasbihi ko baki shi me yi da tarbi yatsa ne yake ko baki ne yake ko tarbi a a me abu rigima me abu rigima kada ka zo da wani tarbi ma dan zamani wani tarbin ƙarya ko ba ka wani wani kwaskwayo tarbi mai lamba ko ba ka wani dan kwanan nan har yanzu bai wuce shekara goma bar kirkiro wannan tarbin nake ne to ala ayi halin wannan na daga cikin umarnin Allah madaukakin sarki mi irko da igiyar Allah shine Maulana Rasulullah inda kawai zamu shafa mai shine kasance imanin ka bai da manzo Allah ba to shine aka samu bamban domin shine Abdullahi din ainihin wanda Allah ta'ala ya ce ayi riko da shi in har ya kasance kai baka rike Annabi alaihi salatu wasallam ba kana ganin bai kai ba a fahimtar ka ko ko da ka yadda da Annabi Annabi ne amma ta wani bangare ne kaji ganin bai kai ba sai mu maka uzuri wannan kai ka jiyo Allah ya tsare mu ta ko'ina annabi ya kai alayhi salatu ta ko'ina mu a itikadin ma biyuwa kai addini ba annabi Muhammadu ƙarya ne wallahi mu a itikadin ka kuma wani wani yana ganin zai yi zai zai iya addini ba annabi eh yes akwai wanda sai ganin za su yi addini ba annabi to kaga mu kuma in amma da ka da annabi annabi ne eh ka da rasulullahi ne eh kada shi zo da Qur'ani eh kada shi zo da kaza kaza eh to shikenan ta inda kai da Rasulullahi Muhammad da Rasulullahi to mu hada nan inda kai yadda ba sai an yi addini da harkar sa ba to je ka yanda ka fahimta da yanda ka fahimta mu kuma ka ban zami a harkar Annabi Muhammad shikenan to duk waɗannan abubuwa suna da ta abin da kamata mu dinga kallon su da idan basira mu sassauta mu juna ƴan uwa mu sassauta mu juna yawo da kalmar kafirci yawo da kalmar mushrikanci yawo da kalmar zindikanci yawo da kalmar fitar da mutane a musulunci wannan ba namu bane ba wanda aka bashi lafiya zai fitar da wani addini ba saka me da musuluncin junan mu me da yin wantakan junan mu in ma ka fitar alal misali ka isa ka hana mutum abin da yake yi to me riba babu sadaka ka bar kowa yanda Allah ta alkhairi yake da'awa kai kira ka nusashe ka karanta kai kaza kai kaza shikenan gurgurdan hali bayan duk muje gaban Allah sai mu tare da ganin kuma Allah sai tantance sai ce to ko yan farko farko ku zo nan ne gidan ku yan baya baya tsake tsake ku zo nan yan gaba gaba ku zo nan haka haka shikenan sai Allah ta'ala ya ba kowa wanda kuma sai ya je furizim Allah ta'ala ka tsare mu alfarma manzo Allah ya ji an dan mai bulala an dan kwankwashe shi a lahira to kaga mama fata Allah ta'ala karka samu daga ciki da farman Maulana Muhammad Rasulullahi sai kuma na fata Allah hada ka al'umma musulmi gabaki da dan albarka annabi Muhammad Allah kawar mana da wannan bala'i mu lura da kyau idan yaki yazo Najeriya yana tantance dan riga da yin zala da yin shiya ko kowa musulmi ne ko dimna kai mai shahada ko musulmi ne saboda idan wani yazo kashe wani idan masu ya kokarin yakan ka suka zo kashe gabar wasu da cewa kai dan wani abu ne kawai gamawa da kaski wannan shine magana na gaskiya duk fitintunu da yaƙi yaƙi da aka yi a Najeriya nan duk ya nuna mana wannan ya ishe mu ya yi kamata hankali mai dawo jikin ya kamata saka wannan duka abubuwa ne wanda yake ya kamata mu kalli zai da basira mu sassauta mu juna inda muka samu sabani kowa ya sabanin sa inda muka haɗu mu haɗu ne abin da ya haɗa mu wannan shine maganar gaskiya Allah ka gyara mu duka albarkar manzo Allah sanan Allah ta'ala ya ce mutuna ni'imar da shi ma nukuda ce mai muhimmanci mutuna ni'imar da Allah ta'ala ya yi mana ainihin kafin mu zama musulmi yanzu nan dukkan mu nan ni'imar musulunci ne ta mai da mu haka yanzu idan ka tsaye da mu duka aka ce to shi gidan kowa zuwa lissafin iyan shi da kakannin shi ya dan gidan waye baba na wani shi kuma dan gidan waye sunan baban shi Ahmadu shi kuma dan gidan wane Amadu dan gidan Muhammadu Muhammadu dan gidan waye Muhammadu dan gidan ainihin Ahmadu ko Mahmudu ana zuwa na hudu na biyar zaka fara inda inda to in ba isa ba ko Mahmudan sai ka ji an fara dan gidan dan gidan sharana ko dan gidan sharaba ko dan gidan cirana ko dan gidan waye da sauransu zaka samu ba ma guji to kaga wannan saka iya abin da dukkan mu nan kowa zai iya iya kokarin mutun shine iya gano kakan shi na uku na hudu na biyar wala ba karamin mai dace bane a cikin mu ne zai gano kakan shi na biyar da yaqini ba karamin aiki bane to yanzu me ya hada muka zama haka muka kowa yana jin kowa musulmi ne shine kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaga da can a wancan zamanin a wancan shekaru bayan da ya gabata ai gaba ake da juna ai yaki ake da juna ai ba a ga maciji da juna inji ba shi to amma yanzu gashi ainihin kalmar musulunci ta hada mu to dan menene zamu wawaye bayan mu nemi komawa gidan jiya wannan ya ce wani kafiri wannan ya ce wani kaza kaza wannan ya ce sai ya yaki wani wannan ya ce sai ya fitar da wani a musulunci saraka mutuna da wancan ni'imar da Allah ta'ala ya tunatar da mutanen Madina to mu ma mutuna da wancan ni'imar da Allah ta'ala ya mana na cewa da ma can mu ainihin tsumburburai da iyayenmu da kakanninmu suka babbauta ma mafi yawanci mafi yawancinsu ainihin pagans ne marasa addini yan addinin gargajiya ne me yake cewa da hausa maguzanci mafi yawancinsu maguzawa ne amma yanzu musulunci ya haɗa mu muka zama to muna da kalma ɗaya sadaka to mutuna wannan ni'ima to kai da Allah salamun haka da wayanka ne ba da wayanka bane zalika fadlullahi yutihi man yasha Allah zul fadl azim to tunda ba wayanka bane dan me ba za ka gode mu wannan ni'ima Allah ba sannan kana kokarin sai ka koma gidan ja ka kuma ba ma guje da cancancan iyaye da kakani kaka na biyar kaka na shida kaka na bakwai saraka mutuna wannan ni'imin kamar yadda aka tana mutanen Madina to ma mutuna fa Allah bayyana kulubikun Allah ya hada zukatan yanzu muna son juna muka waye ga cikin ni'imar Allah muka zama ƴan uwan juna sannan mutuna duk duniya tana kan gaban wuta domin da iyayen mu maguza wannan da a wancan shekarun da a ce abin ya tafi da tafiya har zuwa wannan halin da ake ciki to da shikenan duk mu ma mun kuntum Allah shafa ku farta minan nar da fan kazakun min ha malaman da suka zo suka yi da'awa wanda Allah ya saka musu alkhairi gobe haka bane an yi manyan manyan malami a kasar nan wasu ma sun keto daga nisan duniya suka kawo mana addinin musulunci akwai su uku fatu bin nafi'in Allah kara masa yadda ɗaya daga cikin sahabban sayyidina rasulullahi yana daga cikin wanda zamanin sayyidina usmanu suka keto daji suka kawo musulunci wasu afirka uku fatu bin nafi'in Allah kara masa yadda in ka wuto waɗannan akwai su tabi'ai da tabi tabi'ina su ma sun biyo baya zamanin ainihin banu umayyata sun ƙara kutsowa dan ana ganin addinin musulunci ya zo Najeriya tun a zamanin banu umayya wasu suka ce tun zamanin sayyidina Usman addinin musulunci ya zo Najeriya tun zamanin sayyidina Usman tsakanin Daura da Katsina da Kano a wannan tsakiyar tsakin da Borno tun a wancan zamani saboda kaga misali bayan addinin musulunci ya zo a wannan zamani malamai kuma suka dinga yi hijira daga nisan duniya suna zuwa suna karantar da mutane mafi shaharar malaman da aka sani banda malaman da suka zo ta Borno to malaman da suka zo tsakanin Kano da Daura sune su Imam Shuri da Imam Al-Majili Imam Shuri da Imam Al-Majili suna daga cikin malaman da suka taka dauri ne karfi wurin yaɗa ilimin addinin musulunci tsakanin Kano da Daura to gashirin kuma abin yayi tasiri har za ka samu yanzu a Najeriya ba wani tafsiri mafi shara kamar tafsirin Jalalaini ko ba gaban wa zo da shi imamu su zo da shi in ka za ana anguwan sharifai a Kano to dangin imamu zuri'ar imamu al-Magili ne dukkan su kuma sharifai ne kuma dukkan su ƴan ƙasar Misr ne ƴan ƙasar Masar to kaga wannan na daga cikin ni'imar da muka samu Allah ya wa watso malamai sannan za ka samu malamai suna hijira musamman daga kasashen Maghrib Morocco shi ta ce Maghrib saboda akwai alaka mai karfi tsakanin malaman Najeriya da kasar Morocco ta addini da tada da al'adu da komai da komai kasar Maghrib kasar Morocco da kake yanzu kasar Shehu Tijani ke dalilin da yasa tarika Tijani ce karfi a Najeriya kenan ko malaman Maghrib suka yi tasiri mai karfi a Najeriya saboda tsohuwar alaka ce ta addini da daddiya ta shekaru aro aro tun a wancan lokaci to wannan dai kaga din ni'ima ce daga Allah sakamakon malumma to har yanzu kuma zaka ga malumma suna kwatantawa to har yanzu gashi abin Allah ya kawo a zamanance yanzu turu media nan sai kaga cikin lokaci malami ya isar da sako ya nisan duniya ya je inda baka lata ko kana zaune a nan kai kai karatu wai a wannan abu sunan shi wai Facebook shikenan ya je America ya je Ingila ya je London ya je Niger ya je China ya je Ghana yana kuma Nigeria haka ne ko baka wani kuma wani a sakan da kaga duka wannan taysiratu ne na Allah sauƙaƙe hanyoyi ne na isar da sakon Allah da isar da sakon Maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alayi halin yan uwa dole mu kalli wannan abin da ayyana take kirmu zuwa gare shi to me Allah ya shekara me shine tafriqa shine abin da Allah ta'ala ya hana ikhtilaf baka isa ba sabani daban tafriqa daban yana daga cikin abin da ake misconception na tashin tantance tsakanin tafriqa da ikhtilaf sabani a cikin gida ɗaya ake samun sabani tafrika kuma sai an daddatse wa juna ake yin tafrika tafrika shine rarrabuwa sabani kuma shine sabanin fahimta rashin fahimtar juna akan wani abu so da kai da ka ce tafrika shine murabba a usul shine mu rabu a tauhidi mu rabu a fahimtar Allah mu rabu a fahimtar manzon Allah to idan ƙungiyarka tana fahimtar Allah wani dodo dodo ne ko wani mutum mutum ne ko wani jiki jiki ne ko wani kaza kaza ne ko yana da wasu sifofi wanda to an samu tafrika irin su jamiya su kadriya su jabriya su gullata shi'a a can wancan lokaci ga sunan ga sunan su mu'tazila da a wancan lokaci to waɗannan ƙungiyoyi ake kira tafrika wanda suka saba da ahlus sunnati wal jama'ati to shi ake kira tafrika an samu firqa kenan suraka wannan sai an samu wannan gabar ake kiran abin firqa daga cikin misali abin da ke rarraba mutane a wancan lokaci akwai masu fahimtar cewa Allah subhanahu wataala bai san aikin da bayan suke yi ba sai sun yi ne shi ma yake sani wannan sune yan me kenan yan kadariya ke akwai masu fahimtar cewa Allah subhanahu wataala ainihin duk abin da ba ya shi ya kanshi da kanshi a okay sune masu wannan fahimta akwai masu fahimtar cewa duk abin da ba ya yi komun ta'annuti komun munin aiki to Allah ne yayi sura ke mije kafan shi kawai jinin shi cacen shi ya shage shi babu komai Allah ne yayi to tunda Allah ne ya kaga ba laifi kenan ko Allah ba zai kama shi kuma Allah ce wallahi laysa bizalami lil abidi sura ka Allah ba zai kona shi bane shi ya kan shi da kanshi sun kafa hujja da wallahi lakum wa ma ta'malun Allah misali wannan ana kiran yan qadariya misali to akwai irin waɗannan aƙidoji da yawa daban-daban daban-daban daban akwai ƴan ƴan mujassima masu jin cewa Allah jiki ne masu siffata Allah da siffa irin na mutum mujassima ce to duk waɗannan ana kiransu ainihin su ne tafrika kuma duk ƙungiyoyin nan a yanzu kusan yanzu ba masu da yawa akwai ƴan khawarij su ne farkon firka a musulunci wanda suka fara fitowa suka fara yanka mutane sun yanka sabai sun faɗa biyar kuma da sunan musulunci sahabban annabi da kake ji sun yanka sun faɗa rigar billahi har sai da wani kogi daga cikin kogunan yanki ainihin jezartar arab ya kusan jikewa da jini saboda jina nan da suka dinga yanka duk wanda bai da su ba ko fiat kawai za su yanka shi su ne farkon firka a musulunci wanda suka fara ainihin wannan ta'annutin daddatsa jina na musulmi da halatta jininsu guggugunsu ne muke fama da su fi yan isis ɗin da kake ji yan ƙarya jihadi yan daɗi jihadi ɗin nan a sa abu mu shi kenan kowa ya fashi yan gugubun su ne boko haram da kake jin labari kowa dan wuta kowa dan kaza kowa dan kaza kowa dan kaza kowa ba musulmi ba to gugubun wani bangare ne na hawarijawa to waɗannan su ne tafrika da ake magana su ne Allah ta ce kada a yi amma ikhtilaf sabani wannan a cikin gidan musulunci yana na tun zamanin annabi Muhammadu sabanin ma da imamu shafi shine ikhtilaf sabanin Abu Hanifata da Imam Ahmad bin Hanbal ikhtilaf sabanin Bukhari da Muslim a bangaren hadisi ikhtilaf sabanin mu duka a gida daya shine ikhtilaf wannan yana tafiya ne dacewa da karfin ilimin mutum da karfin fahimtarsa da kuma source na hanyar da ya samu abin da ya samu na hujja kila abin da wannan ya samu wancan bai samu ba da kuma fahimtar larabci nassosa nassosa alquran wanda ba za ka iya gane wannan fannin a bangaren ilimi ba sai ka shiga kayi nitso a wani ilimi ana kiran shi usulul fiqh to sanan zaka gane ga inda dalilin da yake da ake samun sabani tsakanin ulama da malaman fiqh wani wasali kawai zai canza ma'anar aya kuma a samu sabani tsakanin mazhabobi wani kuma wallahi ba wasali bane waqafi wallahi waqafi waqafi da ka sani kuma kaban karka ci a rubuce ne domin qur'ani duka yawanci ba wannan waqafofin a karatu ne waqafin wannan yace nan da waqafi wannan yace ba waqafi zarcewa za'a yi to ko sai sabani sai ma'ana ya canza kuma sai sabani canza wani kuma kalma ce za ta canza kamar kalmar quru a cikin sha'anin haila wani ainihin wani wani iddar yamaci to haka haka haka haka da sauransu usulul fiqh shine ilimin da zai tantance maka wannan bambance bambance da sauransu sanai kasance kana da karfin alaka da larabci ya zama ka san harshen larabci gurgudu ka san lugarsa ka san grammar ɗinsa ka san tarihinsa ka san literaturesa ka san balagarsa ka san badi'in balagan ka san bayanin balagan ka san ma'anin balagar ka san sarfu ka san ishtiqaqi ka san waye duka waɗannan abubuwa technicalities din wannan wanda da wannan ainihin dawabi din da ilimin da ake da bukata iya zamto ka sani to shine zaka tantance wannan sabani ne na singira baya kafata mutane to tafrika ne Allah ya hana mu amma sabani wannan wajibi ne sahaba annabi ma sun saba akan abubuwa da yawa sayyidina Umar da sayyidina Bakar da sayyidina Usman da sayyidina Ali bin Abi Talib duka sun saba akan kalmar hinin hinin da ka sani wani sahabi ya saki mata sai ce na saki mata na ilahinin ya zo wani abubakar ya fasa masa hinin daban ya ce masa a har abada ila hinin a har lahira kenan ya zo sai umar ya ce a a hinin eh to bari mu gani to shekara 40 ne ya kawo inda ta yi haka ya zo usman ya ce a to ai shikenan bari mu gani shekara hudu ne kai kaza kaza ya zo sai na ce kai matarka tana nan ma an jima je ka kama kayanka kowanne kuma ya bashi qur'ani duk da haka sai ga kuma hankalin shi ya ƙara bugawa sai ce ke bari je wurin mai gida bari je wurin sayyidina rasulullahi sai rasulullahi abubakar ya ce min kaza umar ya ce min kaza sai usman ya ce min kaza ali ya ce min kaza sai ce abubakar yayi gaskiya umar yayi gaskiya usman ma yayi gaskiya amma ka dauki ra'ayin ali ya fi maka sauki kalmar hinin kawai yace na sake ki zuwa hinin dalak take ila hinin shikenan to wurin neman kalmar hinin aka dinga wannan ta taburza kuma annabi na raye kuma annabi duk ya tabbatar haka maganan kalman menene eh la yusalli yana ahadukum illa fi bani quraiza annabi ya kada sahabbai yaki sai ce karku duk ku sallah sai a bani quraiza karku duk ku sallah la'asar sai a bani quraiza bani quraiza sunan garin ne kabilar dangin da annabi ya tura su zasu yaki kenan sai la'asar sai a hanya a'a sai hankalin sahabbai ya tashi sai suka dare gida biyu rabi suka ce alquran annabi ya ce ba za a yi sallah ba sai a bani qurayza saboda ka alquran da asar ko za ta kai gobe ko za mu kai gobe kafin mu je bani qurayza alquran sai mun je za mu yi sallah haka annabi ce rabi suka ce a ba haka annabi ke nufi ba yana nufin ni sauri mu je bani qurayza kafin rana ta fada yana umurtar mu da yin sauri ne amma in sallah ta da ce mu hanya ni yi sannan mu ƙara gaba suka ce ku kuka jiyo mu mun yi gaba sai mun je bani qurayza su kuma suka nemi alwala suka alwala suka sallar a hanya sannan suka sallar misalar la'asar sannan suka kama hanya suka je suka same su sai bayan magariba suka yi bani kuriza suka yi la'asar suka yi magariba su kuma sun zo sun yi la'asar a hanya suka same suka yi magariba tare ba wanda ya ce mu kowa komai aka dawo gida da aka dawo gida aka kawo kara gaban sayyidina rasulullahi annabi ya ce duk kun yi daidai to wani shi ne ikhtilaf sauraka wannan babu damuwa a cikin addinin musulunci mawjud samami ne shine bambance bambancen fiqhun da zaka ji ana faɗa kala kala gashi nan bambancen fiqhun malikiya fiqhun shafiya fiqhun hanifiya fiqh wannan mawjud samami amma tafrika Allah ta'ala ya hana arba'a usul arba'a Allah ko annabi wannan shine abin da Allah bai yadda ba ko araba a kalmar shahada ko araba a shiga cikin musulunci guda biyar kai kace naka uku ne ko hudu ne ko goma a to an samu matsala ko a raba a salloli salloli mu guda biyar kace naka guda tara ne ko kuma dan neman sauki kace naka guda biyu ne an samu damuwa ko kuma rakoyin nan kowa ya san alka ce kai naka raka a bibi ne sharp sharp kaga da an samu matsala azumin nan namu a cikin da sarko to dan kace a kai naka sun bulle kai naka ma uku ne kawai in kai uku an gama to kaga da an samu damuwa ko ba ka bane zakka wajibi ne ga kashe kace kai naka addinin ka babu zakka kaga addinin yan ridda zamanin sai da kursu duk kenan wanda ya yake suka da addinin musulunci dole to kaji inda ake samun sabani a usul shine tafrika to shine Allah ta'ala ya hana wala tafarraqu kada mu rarraba mu kasance mun da addini amma hablillahi almatin shine maulana muhammad rasulullahi saboda sharadin farko na ganin musulmi musulmi ne a same shi tare da annabi muhammadu kar bai sai san me musulunci ba sai a cikin manzo Allah bai sai san me Qur'ani ba sai a tare da Annabi bai sai san komai na addini ba kai Allah bai sai san ko me Allah waye Allah ba sai a wurin Maulana Muhammad Rasulullah saraka nan Muhammad shine Abdullahi muna fata Allah ta'ala ka ba mu iko riko da Annabi riko na gaskiya ba riko na wasa ba riko ba ji ba gani ba dare ba rana riko da soyayya riko da koyi riko da makalkaluwa da shi dan albarkan mulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah lokaci ya jago za mu tsaya nan insha Allah gobe sai mu tashi daga nan muka tsaya Allah ya mu gama lafiya Allah ya mu da imani Allah karbe ba dinmu da ayyukan mu Allah ya sanya mu da kace intattu bai a wannan wata dan albarkan mulana Muhammad Rasulullah اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما أغلق الخاتم سبقنا أسلاك بالعج والعادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدري ومقداره العظيم سبحان ربك رب والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين